الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dan uwa barkanmu da sake haduwa a darasi da muke gabatarwa na taujih ilmul qira'at al mutawatira wa shadza bil ulum al lughawiyyati wa shar'iyya ta'silan wa tatbiqan wanda wannan shine majalisin mu ko darasin mu ko zaman mu na 133 muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar Allah ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance makomin mu da mu da ku gaba daya za mu tashi ne wato a cikin suratul kamar akwai taujihul qira'at a aya ta 11 kenan amma kuma dole sai mun kuma farkon surar mu dauko saboda wato mu fahimci bayani yadda ya kamata Allah subhanahu wa ta'ala ya ce iqtarabatis sa'atu kiyama ta yo kusa wan shaqqal qamar wata ya tsagi wa in yarau ayatan idan sun da aya yu'ridu sai su kauda kai wa yaqulu sihrun mustamir intabih ra'un intan shadda ko harfin yana shadda ba a ce mustamir in ka ce mustamir kamar gudana kamar ra'un gudata sai ka ce mustamir sai su ce sihiri ne wanda yake mustamirun wanda yake ko ka ce mustamir shine mai dogewa ko mustamir shine mai karfi daga zumin ratin fastawa Allah ce wa kazzabu sun karyata wattaba'u ahwa'ahum sun bi son ransu Allah ce wa kullu amrin mustaqir ko wani al'amari mai tabbata ne a lokacin sa an gane ko wa laqad ja'ahum Allah ce tabbat ya zo musu min al'amba'i na daga labarai ma fihi mustajar wanda a cikin shi akwai wato tsawatarwa an gane ko daga zajarana an ka ƙara arifin da ta'un sai an ka ce is tajara to ta'un din sai an ka bada talo an ka ce mustajar an gane ko sai Allah subhanahu wata'ala ce to hikmatun baligha hikma ce baligha wadda ta kai matuƙa fama tughni nuzur amma masu gargadi an nuzuru yana iya ɗaukar gargadi ko kuma an nuzuru masu gargadi nuzur ne zama to jam'i ne na gargadi gargade gargade kenan ba za su yi amfani ba an gane ko yawwa to idan muka duba imamu yaqub ya karanta fama tugunin nuzur shi ya karanta da ya'u ya fitar da ita an gane ko yana daga cikin wuraren da ustadu dr fadl samun ra'i ya yi musu taujihin balaga amma matsalar bai hankalta ba qira'atul alqur'ani ba saboda shi ba abin nan ba ba mutakassis bane cikin ilmul qira'at kuma baya ittila'i akan wato kutubul qira'at an gane ko fata walla anhum Allah ce ka juya ka ba da baya an zama bai cewa an hunna ba a taglibi jaribin dukuri ala jaribin inas to ne ce fata walla anhum ya fata walla anhum ya waiwaya da huska eh to wace irin waiwaya a nan fata walla anhum ya kyale su ba wai ana nufin waiwaya da ido su waiwaya ba haka nan da ke ne ya waiwaya banga yawwa amma na abin da to in wadda aya anar matar da abar wa'azi ba an gani tun da an ci fata walla anu kina abu daina wa'azi nan ana nufin fata walla anu mai juya ya ba su baya har zuwa wani lokaci ba ana nufin a daina da'awa ba in ka diba anhum din nan akwai mimun sama anhum tana nuna alwaqful lazim yana nuna maka maganganun ba haɗe suke ba shine abin da yake nunawa domin an ce fata walla anhum yawma yad'u da'i ya kauda kai ranar da mai kira yake kira to kina ya kauda kai har zuwa kiyama ai wannan ranar babu zancen wa'azi alran ba to yau mai yadda da'i ila shay'in nukur ranar da mai kira zai yin kira zuwa ga wani abu nukur wanda suke kyama an gani ko to idan muka duba yau mai yadda da'i imamu warsh wanda rawi ne na nafi almadani da imamu abu amur ibn al'ala al-basri da imamu abu ja'far al-madani sun karanta yau mai yadda udda'i sun tabbatar da yawo to kina a wannan kira a kaga taujihin balaga irin wanda ustaz dr fadl samar ra'i yake iya ce saboda kaza ne saboda kaza sai a ce a'a to wannan taujihin yana da alaka ne da kira'a wanda ta shafi yawo amma irin wanda kira'a ta suwar babu wannan magana sun ka ce abinda sa an ka shahi wato ya'un tunda asalin shi yau mai yadda udda'i ne a waɗancan qira'at da sun ka shafe ta banda qira'a ta warsh da rawi na nafi' an gane ko ko mu ce riwaya ta nafi' riwaya ta warsh an nafi' da kuma abu amr da kuma abu ja'far sai da manto an tabbatar da ya'un din kenan yad'u kuma ina fata an fahimce ni yau mai yadda udda'i nan ma yad'u ya kamata a ce yau mai yad'u sai an ka shafe mi wawun an gane ko to shi nan ba kawo saɓanin ƙurra ba sun shafi shi duka gaba ɗaya to asalin shi ya du'u fi'ili ne mudari'i marfu'un wa alamatu rafi'i dhamma al-muqaddara ala al-wawi mana'a min zuhuriha as-siqal an gane ko to adda'i shi ma qira'a wadanda suka tabbatar da ya'un fa'ilun marfu'un wa alamatu rafi'i dhamma al-muqaddara ala al-ya mana'a min zuhuriha as-siqal waɗanda suka shafe ta kuma fa'ilun marfu'un alamatu fihi abdamma al-muqaddara ala al-ya'i al-mahdufa yawma yad'u da'i ranar da mai kira zai yin kira ila shay'in zuwa ga wani abu nukur wanda suke kyama idan muka duba imam ibn kathir al-makki ya karanta ila shay'in nuk nuk ina fata an fahimce ni da yace nukur kenan ya mami ya yi makafin sukuni sauran kuma sun yi makafin damba ina fata an fahimce ni yawwa yau mai yadda da'i ila shay'in nukur sai ce mi khush'an absaruhum ko baka nan bane yawwa to idan muka diba abin nan imam abu amr ibn al-ala al-basri al-ramba da imamu hamza da imamu yaqub al-hadrami al-basri sun zami al-basriyani da kuma hamza da kisa'i da khalaf sun karanta khashi'an absaruhum wasan kun fahimta ba da wai an kace khashi'an ismul fa'il ne kina absaruhum sai da manto fa'il lismil fa'il kamar da Allah ya ce mi lahiyatan qulubuhum wasan kun fahimta ba tunda yadda fi'ili yake aiki shi ma wannan yana aiki kamar kace wato khashi'at absaruhum kamar haka nan da ban sani ko mun fahimta ba to kuma ya kawo shi mufrad an gane ko kamar yadda fi'ili shi ma abin nan ana kawo shi mufrad tunda ana cewa khashi'at absaruhum fi'ili kaga shi mufradi na ba fi'ili an ka kawo ba sannan kuma bai ce khashi'atan absaruhum ba anan a kira'a ta su abu amr can kuma yace khashi'atan absaruhum tarhaquhum zillah wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun a cikin suratul qalam an gane ko saboda ta'anis kin shi ta'anis ne lafzi ba sai kun fahimta ba to sauran qurra kuma sun karanta khush'an absaruhum an gane ko khush'an sai sun kace to kenan nan an yi masa shadda sai an ka kawo shi kuma jam'i an gane ko da an kai masa jam'i kaganin kira an saba ma ka'ida ta fi'ili tun da shi fi'ili mufradi yake zakkowa ban sani ko mun fahimta ba na an bambanta tsakanin abin da matsayin jam'i shi ke khusha'an jam'i na al-khashi wato suna masu kankanta kai idan muka duba cikin majallatu tadabbur a shafi na 36 sai suka kawo bayani karkashin wannan suke cewa wato abin da ya kamata a hankalta ma a nan sun ka ce isti'malu ghairul mashhur in an kai amfani da abin da bai shahara ba min kalamil arabi daga maganar larabawa min asbabi ikhrajihi an haddil fasaha yana iya fitar da shi daga fasaha tun larabawa ba su saba amfani da shi ba illa ma kana min kalamillah sai abin da ya kasance daga maganar Allah sun ka ce haifu ishtaritul balaghiyuna fi fasahati tarkib malaman balaga suna sharɗantawa cikin fasaha ta tarkibi ta jumla an yaslama min du'fi ta'lif ko du'fi ta'lif magana ta tsira daga du'fin ta'lifi in an ce du'fu ta'lif shine raunin hada kalmomi domin asalin allafa shine ni har hadawa mu'alliful kitab wanda ya hada littafi ya hada haruffan da kalmomin da babin da sauransu ai innahum ishtaraku tarka ghayra al-mashhur su malaman balaga sun sharɗanta ka abar abin da ya shahara min kalamin arabi daga maganar larabawa wa an yaslama kuma ya ana so a ɗauki magana fasaha ta tsira min at-ta'qid al-lafzi daga rikicewa ta ma'ana ta'qid daga aqada yu'aqid ta'qidan ne kamar abinda an kukkulle shi ya rikice kenan sarka uwar rikici ka salamatihi masalan min al-fasl bain al-mutajawirain kamar misali a ce to magana ta tsira ba an raba kalmomi guda biyu ba sun ka ce to wa min shawahid isti'mali wato mutajawir mutajawiraini kamar al-mudaf al-mudaf ilayhi kaga mutajawiraini al-fasl bainahuma kada wasu suna kawo wannan su fa'an a cikin wata qira'a kamar da sun kai fa'an a cikin qira'a ta Abdullah ibn Amir wa kadhalika zuyyina likathirin min al-mushrikeen qatlu awladahum shurakaihim kaga magana asalin magana qatlu awladihim shurakaahum to sun kai suka cikin ta alhali ko in dai magana ta ku cewa alqur'ani tun da shi qur'ani yana kawo wa yare na larabawa daban-daban kinan magana ta rage ta kari kuma duk abin ko kuma tana yiwa ma lokacin da Qur'ani yayi amfani da wannan laraba da dama suna amfani da shi daga baya ne abin ya zama to bai shahara ba wa min shawahid isti'mal ghayr al-mashhur yana daga cikin shawahid dalle na amfani da abin da bai shahara ba fi kitabillahi ta'ala a cikin littafin Allah khushya an absaruhum an gane ko yawa ai asalin magana takhsha an absaruhum ma'ana ganin su zai abin da kaskanta an gane ko ko kuma za su yi kasa-kasa da ganin su to sannan kuma ana nufin su ne za su kaskanta domin ba ganin ake nufi ba mai gane ake nufi haifu usni dal fi'lu ila damiril fa'il an danganta fi'ili zuwa ga damiri na fa'ili wal ashharu shi kuma abin shahara tajridul fi'li minhu an gane ko usni dal fi'lu ila damiril fa'il an gane ko an danganta fi'ili zuwa ga damirin fa'il an gane ko sun ka cewa alaihi alƙira'atu saniya khashi'an absaruhum ay yakhsha'u absaruhum kuma ka nan bane kaga yakhsha'u absaruhum ga wannan qira'a ita ce wato ta su khashi'an qira'a ta Abu Amr ibn al-Ala da Yaqub da Hamza da Kisa'i da Khalaf amma ita waccan ƙira'a khushan absaruhum an yi isnadin fi'ili ila damiri alfa'il zuwa ga damirin mi fa'ili shi ko wannan ba a yin wannan kamar misali inda Allah subhanahu wata'ala ya ce wa asarrun najwa alladhina zalamu kaga asarru wani ko a ce asarrun alladhina zalamu an najwa sai an ka ce asarru kaga an yi isnadin domiri na fa'ili zuwa ga fi'ili tunda wawu wawul jama'a ce kamar a nuna alama alamar fi'ili ta mace ta kawai take bayyana kamar a ce qalat kaga na an san ta ta'arifi ce amma in ba ta ta'arifi ba ko na musanna a ce qala amma in qalu ne an gane ko to wawu din shine fa'ili ba a kawo wawu alamatul jam'i a ce alamatul jam'i sai ta zama to fa'ili to ga kira kuma ta ce khusha'an أبصارهم أسند الفعل إلى ضمير الفاعل an gane ko taksha'na kaga taksha'na nunin kin nan tana nuna mata ka gani marmako a ce taksha'u absaruhum ko yakhsha'u absaruhum sai aka ce taksha'na absaruhum kenan shi khushta'an saboda kamar jam'i ne ana iya ta'alifi shi yasa an ka yi amfani da wannan ba sani ko mun fahimta ba yawwa to wannan ya kamata wato ɗaliban ilimi su fahimci shi wallahu ta'ala a'ala sai Allah ce mi yakhrujuna min al-ajdati suna fita daga kaburbura menene al-qubur al-ramma to al-ajdatu ha to meye bambancin su to meye bambancin su an gane ku menene bambancin su ban sani kun fahimta ba in an ka ce al'ajidasu yana nuna kabarin da wanda ke ciki ya tashi yana moci amma in an ka ce al'ubur yana nufin kabarin mutumin da bai tashi ba shi yasa Allah ce qad ya'isu min al-akhirati kama ya'isa al-kuffaru min ashabil qubur kaga suna can kunci amma wani nufiqa fi suri fa idha hum min al-ajdasi ila rabbihim yansibun Allahumma amin kaga ne yace yakhrujuna min al-ajdasi kaga sun hito kenan ka annahum jaradun muntashir Allah ce ka ce ni kwara ce wadda take wato abin nan muntashir wadda ta daidai ta inji malaman zauri wadda ta daidai yake nan tawwa su an gane ko can kuma cikin suratul qari'a yace yawma yakunu nasu kal farash al mabthus ko sun ka fassara farash fara ko ku farash wannan wanda suke ce ma malam batata papillon ma'ana dai suna gaugawa abin nan sun wawwasu Allah ce muhta'ina ila da'a suna masu gaugawa ila da'i zuwa ga mai kira Imam Ibn Kathir al-Makki da Imam Yaqub al-Hadrami al-Basri sun karanta ila da'i waɗanda sauran kura sun karance ila da'a sun shafe wato ya'u kinan ga waɗanda sun ka shafe ya'un sai ka kaddara i'rabin shi ila da'i shi da'i ainihin sai zama to majrurin ne bi ila wa alamatu raf'ihi wa alamatu jarrihi الكسرة المقدرة على الياء ياء قراءة ابن كثير على الياء كيرا لتا يعقوب منع من ظهورها الثقل إن كما قراءة تجمهور وتو على الياء المقدرة على الياء المحذوفة سألة تيمي أنغاريكو يقول الكافرون هذا يوم عسر ina fata an fahimci yawwa sannan kuma imamu nafi' da imam abu amr ibn al'ala da imamu abu ja'far sun karanta bi isbatil ya'i su suna tabbatar da ya'un ne waslan inda su fadar da karatu kinan shi waɗannan da muka faɗa na ƙarshe su kuma suna tabbatar da ya'un halatu alwasl ba sani kuma fahimta ba halatul waqfi kuma sai su shafi ta suna cewa shafi ta yana nuna cewa kiran da za a yi musu gaugawarsu shi yasa an ka shafe wato wannan yawo sai Allah subhanahu wataala ce ya qulul kafiruna hadha yawmun asir kafirai suna cewa wannan yini ne wanda yake mai mai tsanani an gane ko yawwa kadiba cikin aya ta goma sha ɗaya wadda za mu karanta zuwa gaba kadiba cikin alqira'atu wa asaruha fi tafsir wal ahkam a safha ta ɗari tara da uku sannan wajen khushya'an absaruhum kadiba cikin abdurrul masul fi ulumil kitabil maknun kaga bayanai na malamai Allah ce to kazzabat qablahum qaumun nuh gabanin su mutanen annabi nuhu sun karyata an gane ko fakazzabu abdana Allah ce sun karyata bawan mu wa qalu majnunun sun kace ai shi mahaukaci ne wasdujir kuma suka yi masa tsawa asalin izdajara daga zajara na an ka kara alif da ta'un is istajarni sai an kamar da ta'un ta koma dalu an kai masa tsawa fa da'a rabbahu sai ya roke ubangijinsa nan kisa annabi nuhu dama suratul qamar makkiya ce kuma ta zo da kisoshi a takaice shi yasa kawai daga kare tashi sai an kai zancen ya roki Allah alhali ko an samu tsakanin wannan da wannan ba ana rufin da gaugawa da kira Allah ba tunda sai dai shekara 950 yana wa'azi wa laqad arsalna nuhan ila qaumihi falabitha fihim alf sanatin illa 50 ama da haka kace fa'un tana nuna gaugawa don ba a kawo sun ba fa da aran ba huyar roki ubangijin sai ce ya Allah anni maghrubun Allah ni wa an rijayi ni fantasir Allah ka taimaka ko ko Allah ka yi maganin waɗannan mutane Allah ce to fa fatahna abwabas samai sai muka bude kofofin sama an gane ko yawwa imam ibnu amir ad-dimashqi da imam abu ja'far al-madani da imamu yaqub al-hadrami al-basri sun karanta fa fattahna fattaha mun bubbude fatahna kuma mun bude kina yana nuna yan an hankalta ba yawan kofofi kaga sai a ce fatahna in an hankalta mu budewa ta fara an gane ko sai a ce fatahna in an hankalta mu budewa ta yi yawa daga baya fatahna Allah ce mun ka buɗe kofofin sama bima inda ruwa mun hamir mai tsalala in ji malam banzauri an gane ko yawa mun hamir daga in hamara ne asalin shi hamara ne aka ƙara alif da nunu kamar in talaka asalin shi talaka ne Allah ce to wa fajjarna al-arda sai mun ka wato mun ka kokkugo da ƙasa uyunan an gane ko da da, da mare mari na ruwa an gane ko yawwa imamu shu'ba wanda rawi ne na asim al-kufi da abdullahi bin zakwan an gane ko wanda rawi ne na abdullahi bin amir da kuma imamu ibn kasir al-makki da hamza da kisa'i suna karantawa uyunan sun yi ma'ainun kasra wannan bai canza ma'ana Allah ce dai wa fajjarna al-arda uyun asalin shi wa fajjarna uyun al-ard ne tamyizun ne muhawwalun anil maf'ul kuma akwai tamyizun muhawwal anil fa'il kuma inda Allah ya ce cikin kisa annabi shu'aib cikin suratul araf wa sa'a rabbuna kullu shay'in ilma ay wa sa'a ilmu rabbun ilmu rabbina kullu shay'in an gane ko to wa fajjarna al-arda uyunan mun ka bubbuga kasa an ka kuma ana yin wannan ne don mubalaga kamar kasan mata kuma ita ce ruwa Allah ce to faltaqal ma'u sai ruwa sun ka hadu na sama da na kasa kenan ala amrin akan wani al'amari kad qudir wanda an ka kaddarta shi wa hamalnahu mun dauke shi shi annabi nuhu ba shi kadai ba da shi da mutanen shi amma da sai an ka ce an dauke shi don shine jagora ala zati alwahin akan ma'abuciyar alluna nan ba allo wanga na karatu ba allo na jirgi tunda bangaye ake nufi wato babban nan shi wa dusur da kuma dusur wasu ka ce kusoshi an gane ko wasu kuma sun ka ce a manya-manyan igiyoyi misali ko mun fahimta ba yawwa tun da jirgin ruwan sai an sa kusa kuku sai an sa manya-manyan igiyoyi a daure wato allunan nashi Allah ce ta jiribi a ayyuri da tana tafiya ne da kulanmu wannan ita jirganyar jaza'an liman kana kufir sakamako ne ga wanda kufir an ka kafirce mishi kenan shi annabi nuhu na fata an fahimce ni sakamakon shi na ya zo a kansu wasari ko mun fahimta ba yawwa jaza'an liman kana kufir sakamako ne ga wanda an ka kafirce ma ma'ana mutane shi sun butulce ma da'awarsa shine abin da ake nufi muna gane ko yawwa sannan kuma idan muka duba sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce in ban manta bacin abdurul masul ba a rasa kira a jaza'an liman kana kafar wato sakamako ne ga wanda ya kafe ce ma ubangiji na dai manta ina tunanin akwai wannan kira'at ko cikin abdurul ne ni ganta ko kuma ka duba cikin mu'jamul kira'at na ustazar doktor abdullatif al-khatib an gane ko kenan ya an ce liman kana kufir ga wanda an kafirce ma annabi nuhu liman kana kafar ya kuma suwa ga wanda ya kafirce ma annabi nuhu kenan su kafiran tun da man tana ya doka al'umu an gane ko Allah ce to wala qad taraknaha ayatan mun bar wannan jirgan ya ta zaman to aya fa hal min muddakir shin akwai mai wa'astuwa asalin muddakir wato muztakirni daga zakara ne sai an ka ce iz takara to sai an ka maida wato zalun ta'un an kamar da ta koma dalun ita ma dalun an kamar da ta koma dalun sai an ka ce fahal min muddakir akwai mai wa'astuwa fa kaifa kana azabi wa nuzur Allah ya ce yaya azaba ta ta kasance wa nuzur an gane ko da gargadi na ina fata an fahimci ni wa nuzur kamar da masu gargadi na ko kuma wa nuzri imam يعقوب الحضرمي البصري yana karantawa wa nuzuri kenan yana tabbatar da yawo masu gargadi na ba sani ko mun fahimta ba yawwa saboda su sauran suna karantawa wa nuzur amma ra'un din mi suke mata kasra an gane ko yawwa shi kuma imam yaqub al-hadrami al-basri ya saba musu yana karantawa abin nan imamu yaqub da yake shi warshi tsaye wato fi halatul wasli in zai hada ayar da wadda za ta zo bayan ta lokacin nan yake cewa wa nuzur in zai wucewa sai ce wa nuzuri kenan da gargadi na koko da masu gargadi na an gane ko to an ce masu gargadin sa tunda yana yiwa annabi nuhu yana da mataimaka shi yasa an ka kawo wannan Allah ce mi ولقد يسرنا القرآن للذكر mun sauƙaƙe alƙur'ani don saboda wa'azi fa hal min muddakir akwai mai wa'astuwa kadiba cikin alƙira'at wa asaruha fi tafsiri wal ahkam a safha ta 200 da 44 Allah ce kazzaba ta adun adawa sun ƙaryatar da ayoyina fa kaifa kana azabi wa nuzur wa nuzur yaya azaba ta kasance wa nuzur sai ka tsaya in ma wucewa da kai babu ya'un amma shi imamu yaqub wani zuri fil halayen sun kace wasulan wa waqfan kinan ko zai wuce ko zai tsaya amma shi wasu zai in zai wucewa Allah ce to inna arsalna alaihim mun tura musu alaihim bai cewa alaihim na ba alaran ba a taglibi ne ko mun tura musu rihan iska sarsaran mai tsananin zafi ko mai tsananin sanyi fi yawmi nahsin a cikin yini wanda yake shu'umin yini an gane ko mustamir wanda ya zamanto mai dogewa an gane ko kinan sai ya zama to shi shu'umcin mai dogewa ne an gane ko shi ne abinda ake nufi ya doge saboda ya yi ya yi kwanaki domin Allah subhanahu wata'ala kwana nawa ya alrama kwana nawa ya yi tunda an ce ya doge to tunda kuma ya doge ai ya kamata a san yadda sha'anin shi eh don ka a tahi haka nan wanje ba saba a layalin wasu mariya ta ayyamin husuma to kaji yadda shi ke wannan alkur'anin ciki nan fi yaumi nahsin abin nan mustamir an gani ko yawwa amma a kira'a ta alhassan albasri duk da ke kira'a ce wato shadda an gani ko fi yaumin nahsin an gane ko sai zamanto an maida shi sifa ce yaumin ini nahsin wanda yake mi doke da shu'umci shi ko fi yaumi nahsin kamar an yi idafa ne zuwa gare shi kuma dama ai irin wannan akwai shi a larabci wala darul akhiratu ko ko wala darul akhirati Allah ce tanzi'un nasa tana fiffizge mutane ita iska ka annahum bi kace a ajazu nakhlin wato kututturin nan iccen dabino ne mun ƙa'ir wanda an ka cirke shi asalin ƙa'ara daga ƙa'aro ne shine rami in ƙa'ara kamar wanda ya zumbu ciki iska za ta ɗauki mutum sai ta taɓa tahiya da shi sama sannan sai ta buga shi ƙasa fat sai shi kwashe kamar kwafi shi kenan to ba sun ce ba mana ashaddu min laquwa ba dan girbitu da hauka Allah a ce gaba wannan magana Allah ce to fa kaifa kana azabi wa nuzur wannan ba sai mun saki maimaitawa ba mun haɗu cewa imamu yaqub yana karanta wa nuzuri warshe kuma in zai wuce yana karanta wa nuzuri in zai tsaya kuma yace wa nuzur wala qad yassarna alqur'ana Allah yace mi mun saukake alqur'ani lizikri dan saboda wa'azi fa hal min muddakir akwai mai wa'astuwa an gane ko sai Allah ce kazzabat samud bin nuzur samudawa sun karyatar da gargadi an gane ko ko ko sun karyatar da masu gargadi an-nuzur da ilmin tuwa jam'i ne na nazihi an gane ko mai gargaɗi kenan faƙalu sun ka ce a basharar min na wahidan yanzu mutum guda daga cikin mu na tabi'uhu za mu bi shi kira asalin shi na tabi'u basharar na shi ne suke kira al-ishtighal inna idan lafi dalalin wa su'ur sun ka ce a mu in mun kai haka muna cikin bata wa su'ur da kuma wato hauka al-ramma a ulqiya dhikru alaihi min bainina yanzu shi na da a ɗaukowa a bashi a jefa mai abin ambato ina fata an fahimci ni yanzu shi na Allah zai zabe suna ganin bai isa ba ina fata an fahimci ni shi yasa Allah ce qalu ya salihu qad kunta fina marjuwan qabla hada bal huwa kazzabun ashir sun ka ce kai shi makaryaci ne babban ma makaryaci tunda kazzabu fa'al ashir mai girman kai sai Allah ce sai alamuna da sannu za su sani qira'ata abdullahi ibn amir ad-dimashqi da kuma hamza al-kufi sun karanta sa ta'lamuna za ku sani ina fata mun ce nan kuma sauran qurra bayan waɗanda da faɗa sun karanta sa ya'lamuna gadan idan muka duba cikin littafin tawjihul qira'at al-ashr an gane ko bil qur'an a safha ta 276 sun ka ce ita qira'a ta sa ya'lamuna wadda ba ta ibnu amir ba da hamza an yi taujihin ta da siyaki don an ce fa qalu abasharan minna wahidan sun ka ce yanzu mutum guda daga cikin mu an gane ko kaga fa qalu ba a ce fa qultum ba an gane ko sannan kuma an hankalta mu siyakin abin da yazo bayan ta wanda ya dace da uslubul ghaib shi sa an ka ce inna mursilun naqata fitnatan lahum ba a ce fitnatan lakum ba kun gane ko shi ko ga qira'a sa ta'lamuna gadan an tashi daga uslubul ghaibi zuwa ga mi uslubul khitab kuma cikin qur'ani akwai shi wa qalu ittakhadha ar-rahman walada kaga sun ci Allah ya rike da sace mi laqad ji'tum shay'an idda bai ce laqad ja'u ba eh shi ma shi da abin da ya tabbatar da shi a ran ba eh alqur'anin cewa amma tun da dan qur'aniyun bayyar da sai ya kawo rigima to amma ya an ka samu ayat qur'ani yana daga cikin abin da za a kafa mai hujja da shi cewa wannan abin akwai shi a cikin alkur'ani mai girma Allah ya gane da mu sai Allah ce inna mursilun na naqati mu za mu tura taguwa fitnatan lahum jarabawa gare su fartaqibhum ka saurara musu arraqaba shine kallo ka saurara ka kai kalli yadda za a yi wastabir kuma Allah ce kai hakuri asalin istabir istabarana istabir wato sabara sai an ka ƙara alif da ta'un amma da yake ta zo bayan sadun sai an ka maida ta ta'un sai an ka maida ta ta'un sai ta koma wasu sabir an ramma ifta'ilna ala wazn ifta'i Allah ce wa nabbi'uhum ka ba su labari annal ma'a qismatun bainahum su ruwa rababbi ne tsakankanin su wato muqassamatun bainahum kenan kullu shirbin muhtadar kowane sha zai zo lokacin shi muhtadar da dadun ne gane ko yawwa to wannan kenan malamai suke cewa ranar da take shan ruwa to garin kowa bai shan ruwa tunda su sun ka nemi a kawo ta an gane ko tunda su sun ka ce fa ati bi ayatin in kunta min as-sadiqin qala hadhihi naqatun laha shirbun wa lakum shirbu yawmin ma'lum yau ku sha gobe ita ku ta sha amma sai malamai suke ce ran da take shan ruwa sai ta je ta ba su nono duk garin ta ba kowa nono Allah ce to fa na da sa'ibahum sai sun ka kira ma abucin su fata'ata asalin ta'aqa shine riƙawa ko ko ta'aqa kamar shi kan abu ya ta'aqa dawa amfani da abu dai fa ta'aqa sai ya riki mashi an gane ko fa ta'aqa rumha kenan fa aqar sai ya soki to nan qur'ani ya nuna mutum guda da soki taguwar can kuma cikin suratul sauran surori ma zance irin su a'raf irin su hud irin su shu'ara idan an nuna mutane da dama ne tun da cikin shu'ara ya ce fa'aqaruha fa asbahu nadimin cikin suratul hud fa'aqaruha fa qala tamatta'u fi darikum thalathata ayyam cikin suratul shams ya ce fakadzabuhu fa'aqaruha can ma cikin araf aka yake cewa fa'aqarun naqata wa atau an amri rabbi to yanzu ya zamu yi da wannan sai malamai suka ce to nan dalilin sa an ka ce fa'aqar ba a ce fa'aqaru ba akwai dalili lafzi mura'at an gane ko fawasil ayat domin ayoyin da sun gabace ta da ra'un ne kuma wanda suka bi baya da ra'un kuma ra'un din wanda ba ta da wato dhamma sukuni ne kenan don haka in an ka ce fata afa fa aqaru kaga ya hita sai an ka ce fa aqar abu na biyu an ka ce dalilin da sa an ka ce fa aqar saboda shi ne yaje ya aikata to kenan nan sai a danganta zuwa gare shi su ko can inda an ka danganta zuwa gare su saboda cin kasoci suna kawowar dukkan su sai da an kai ittifaki garin kowa yana da labari ko kuma a'a waɗansu suna da labari waɗansu ba su da labari amma da an ka soke ta duk mutanen gari sai sun kai farin ciki yana sun yarda da abin da ya aikata Allah ce to mi fa kaifa kana azabi wa nuzur yaya azaba ce azaba ta kasance wa nuzur da kuma gargadi na ko wa nuzuri a qira'ata wato yaqub shi kuma warshi na cewa wa nuzuri in zai hade ayoyi Allah ce inna arsalna alaihim mu mun tura musu sayhatan wa'ida tsawa guda fakanu sai sun kasance ka hashim hashim shine karan karmami mai karewa kalma ta hashama an rama tarautin kakkaryawa shi yasa hashim sunan kakan manzo sallallahu alaihi wasallam suka ce dai annahu kana yahshumul khubz ya kasance yana kakkarya biredi ko masa ko gurasa lil khubbaz lil hujjaji ga mutane suka je aikin haji karan karmami dai wanda yake al muhtazir wanda an ka tattaka daga hazira ne shine kamar wurin da ake kiwon dabbobi da ake katangewa an gane ko kamar ka ce ya kara ku kara to wala kad yassarna alqur'ana Allah ya ce mun sauƙaƙe alqur'ani lidhikri don wa'azi fa hal min mudakkir shin akwai mai wa'astuwa to daga nan dai abin nan tawjihul qira'at ya zo ƙarshe na wannan sura wanda akwai wasu abubuwa da za a ɗauka amma dai abu guda za mu ƙara wajen har da ta wannan sura kistoshin da sun ka gabata da kista ta annabi nuhu an gane ko sannan kuma da kista ta adawa kinan ko ba ka ba kinan ta annabi hudu da kuma kista ta annabi salih muna gane ko yawwa duka waɗanda kistoshin guda uku fa kaifa kana azabi wa nuzur fa kaifa kana azabi wa nuzur sai dai kissa annabi nuhu fa kaifa kana azabi wa nufur wa laqad yassarna alqur'ana lidhikri fa hal min muddakir ita ma kissa ta adawa fa kaifa kana azabi wa nufur wa laqad yassarna alqur'ana lidhikr ita ko kissa ta abin nan samudawa an gane ko fa kaifa kana azabi wa nufur babu wa laqad yassarna alqur'ana sai an ka ce inna arsalna alaihim sayhatan wahidatan an gane ko kissa ta adawa kuma an ce inna arsalna alaihim rihan sarsaran ba sani ko mun fahimta ba mun gane ko sannan sai da an ce kenan da an ce fa kaifa kana azabi wa nuzur a kissa ta samuda sai da an ce inna arsalna alaihim kina an sanya fasila sannan an ce wa laqad yassarna alqur'ana lidhikri fa hal min mudakkir ita ko kissa ta annabi lut wanda ita ba mu karanta ta ba an gane ko ita ko wato ita ba ta da fakai faka da azabi wa rubu ita na da mi fa zuqu azabi wa nuzur sannan ya zo wuri biyu da an ka ce wala qadra wa duhu an dayfihi fa tamasna a'yunahum sai ce mi fa zuqu azabi wa nuzur sai ce mi wala qad sabbahahum bukratan azabun mustaqir sannan ce mi fa zuqu azabi wa nuzur kidan da aya ta 37 da aya ta 39 amma kissa ta annabi ku fa zuqu fa zuqu babu fa kaifa kana azabi mun ji wannan abu na ƙarshe wanda za mu ƙara shine cewa abin nan wajen walakar walakar ɗin na an rama guda da wana walakar walakar cikin kista annabi lutu guda uku na an rama guda uku na amma to yanzu ya za a yi mutum bai rikicewa eh rumuz to an rumuz kin aka aulu su rumuz kin nan zaka hankalta mu wancan ka'ida ta tartib huruf alhija muna gane ko tartib huruf alhija dama in harufan suna daidai tsarin huruf alhija sai a ce ala hasbi tartib huruf alhija in sun saba sai a ce ala aksi tartib huruf alhija to dibo sai ka ce arasa alaramma an gane ko arosa ba arda ba wancan kasa arosa kawai shi kai zaman ka haka ba kuma wancan aros da ainun ba an gane ko domin an ce arosat nan farfajiyoyi ake nufi ko fili na arosa da alhamzari dibo alaramma na farko walaqad anzarahum batshatana na biyu walaqad rawaduhu an dhayfihi na uku walaqad sabbahahum dama alhamza take fara zuwa a tsarin hurufin hija sannan ra'un ta zo sannan sa'adun ta zuke na ala hasbi tartibi hurufin hija sai ka ce arasa magana ta kaji Allahumma hadi to wannan shine ya kawo mu karshen tawjihul qira'at da za a yi a cikin wannan sura sai kuma aya ta 51 walaqad ahlakna ashiya'akum fa hal min mudakkir wannan mun yi bayanin wannan a cikin suratu saba karshen suratu saba mun ka ce ashiya a cikin qur'ani mai ainun a karshe gudana da wanda ke cikin suratu saba وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما ف- فعل بأشياعهم نا أشياعهم أنا نهي تمكس إلى إذنسو ba wancan ne da ashiya ba wanda ke nuna abubuwa mun gane ko yawan ku- kuma wancan yana da kasra domin ba'un harful jar ya gabace shi ko wanga wala kada ahlakna ashiya'akum fa hal min mudakkir shi kuma maf'ulun bihi to Allah ya ce muke mu yawwa to yanzu eh, za mu shiga cikin wato suratu ar-rahman an gane ko suratul rahman sura ce wadda tana daga cikin surori masu rikitar da ɗan adam wajen mi wajen harda kuma karan bane alaran ma to wajen harda malamai da suka ga tana da rikitarwa saboda ana yin ka'idodi daban-daban akwai ka'idodi da ake yi na rumus akwai ka'idodi kuma da ake yi waɗanda wani lokacin na karantawa ne domin um, kamar masalik na ulama hanyoyin da malamai suke bi wajen gabatar da harda da sauƙaƙe harda tashilul hifz suna da yawa mun gane ko sai sun kai mata wato rumuz guda takwas an gane ko waɗannan rumuz guda takwas idan mutum ya gane su ya gane mi ya gane wato suratul rahman ya gane haddata da kyau kuma zai iya wato abin nan zai iya wato insha Allah ta'ala da taimakon Allah zai gane yadda ake wato tafiyar da ita ban sani ko mun fahimta ba yawwa to shine alaramma sai ka ce kharama yawaku yasayayu fafayuha wa zafifi mufika hawa mufififi hula muta to waɗanda in ka harrace su alaramma arrahman ta ƙari cikin waɗanda harama yawaku ya sayayu fafayuha wa zafifi mufika hawa mufififi hulamuta to saboda suratul rahman tana da fabi ayi ala rabbikuma tukazziban kinan malamai sai suka fara rumusin su daga inda ni daga inda fabi ayi ala rabbikuma tukazziban yake farawa da kace ar-rahman allama al-qur'an khalaqa al-insan allamahu al-bayan الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو الأصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان ba an faɗi na farko ba to ai daga nan rikici zai tashi to sai suka yi waɗanda rumus guda takwas harama yawaku ya sayayu fafayuha wa zafifi mufika hawa mufififi hulamuta harama kha khalaqal insana min salsalin kal fakhar ra rabbul mashriqayn wa rabbul maghribayn ma marajal bahrayn yaltaqiyan yawaku ya yakhruju minhuma al-lu'lu wal marjan wa wa lahul jawaril munsha'atu fil bahri kal a'lam kullu man 'alayha fan يسيئ يا يسأله من في السماوات والأرض سا سنفرغ لكم أيها الثقلان يا يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض يو يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران ففيها فا فإذا انشقت السماء فكانت وردا كالدهان فا فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان يو يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام ها هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون وذفيفي و ولمن خاف مقام ربه جنتان ذا ذواتا أفنان في فيهما عينان تجدان في فيهما من كل فاكهة زوجان مفيكا مو متكئين على فرش بطائنها من استبرق في فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان كا- كأنهن الياقوت والمرجان هوى مفيفيتي ها هل جزاء الإحسان إلا الإحسان و ومن دونهما جنتان مو مدهمتان في فيهما عينان ضاختان في فيهما فاكهة ونخل ورمان في فيهن خيرات حسان حلمتا حو حور مقصودات في الخيام لا لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان مو متكئين على رفرف خضر وأبقرين حسان تا تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام الرمى رموز الحفظ كده an gane ko yawwa to wannan shine wato rumuzul hifz wanda malamai suka yi dalibin ilimi zai iya amfanuwa da su a kowane lokaci to saboda kuma eh, ga dukkan alamu eh, lokaci ya zo eh, abin nan eh, ya zo ya yi muna halinsa saboda nan eh, abin nan muna iya ɗaukar muna iya barin waɗannan ayoyin saboda bayanan su haɗe suke sai mu sai mu haɗa su a darasinmu na gaba idan Allah subhanahu wa ta'ala ya so kuma ya ƙaddara. abinda muka faɗa ya zamanto daidai Allah shi ba mu lada wanda mun kai kuskure kuma Allah subhanahu wata'ala ya gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh